بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da dawowa zango na biyu na wannan daura ta tarihin abu darda Allah ya ƙara masa yadda a wannan safiya ta ranar asabar 25 ga watan jumadal ula shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da watan lissafin tara ga watan disamba shekarar miladiya ta 2023 a wancan zango na farko mun karkare da al-ma'alam الرابع لا متاشي كي تسيد inda yake cewa al-ma'mal al-ma'lam al-khamis daga shafi na takwas haka ne asiratuhu wa akhlaquhu dabi'a da halayen sayyidina Abu Darda wace irin dabi'a da halaye Abu Darda ya shahara da su zakara gairu wahidin an Abi Darda annahu qala malamai da dama sun ambata daga Abu Darda yana cewa yana cewa kuntu tajiran na kasance ɗan kasuwa ne kabla an yi ba'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda a garin Madina mashahurin ɗan kasuwa ne attajiri falamma bu'itha an-nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama yayin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aradtu an ajma'a bayna at-tijarati wal ibadati falam yastaqim li sai ne nufin na haɗa ina kasuwa kuma ina wato bautar Allah ina harkar addini kuma ina bautar Allah ina ina kasuwanci yace sai na kasa sai na kasa haɗawa naga cewa ɗaya na shiga haƙƙin ɗayan fataraktu tijara da haka sai ne watsi da kasuwanci wa aqbaltu alal ibada kama bauta Allah gadan gadan wannan labarin al'imamu ibn sa'adin ya ambace shi a cikin tabakat nashi hakanan al-tabarani ya ambata a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir al'abin nan haka ne ko? tabarani na a cikin mu'jamul kabir sai kuma kan dahlawi ya ambata da wannan lafazin ma nashi ne kan da halawi a cikin tafin hayatu sahaba kenan kan da halawi mutum biyu ne akwai muhammad ilyas shine wanda ya kafa jama'atu tabligh kan da halawi mutumin kasar india wanda ya rasu a 1944 akwai kuma ɗansa muhammad yusuf ilyas to shine wannan mai littafin hayatu sahaba wanda su sha'abul amna'ur suka buga a maktabar islami a ciki ya ambaci wannan labarin da lafazin shi yadda ka ji hakanan al-Imam zahabi da ya ambata a cikin Sirr al-Alamin Nubala sai wani ta'aliki yace al-afdalu jam'ul amrayn ma al-jihad abin da yafi dacewa ka hada kasuwanci da ibada kuma ka kara ma da jihadi wa hadha alladhi qalahu amma wannan abinda Ibn Abu Darda ya ambata huwa tariqu jama'atin min as-salafi was-sufiyya akwai mutane da dama cikin magabata da sufaye waɗanda suka yi watsi da duniya suka kama ibada gadan-gadan akwai su duk da ba shi ne al'afdal ba walarai ba an na amzijatan nasi ta tarifu fi zalika yace amma ɗabi'ar mutane ne take bambanta wani Allah ya huwace mashi ƙarfin zuciya da ƙarfin dabara da iya organization yadda zai haɗa yana neman arzikin shi kuma yana harka addini yana neman karatu yana kasuwanci yana karatun boko yana na muhammadiya wani zai iya haɗawa wani kuma bai iya haɗawa dole ɗaya zai galabaici ɗaya ko dai harkar neman ilimi ta galabaici kasuwancinsa sai zama ya samu na ƙasa a cikin abin da zai rayu a kai ko kuma harkar kasuwanci ta galabaici neman iliminsa sai zama ya samu na ƙasa a cikin ba'asa ta ilimi sauraka kowa sai ya duba menene ya fi dacewa da shi fa babuhum yaqwa al-jam zabi yace akwai wanda suke iya haɗawa ka siddiq kamar sai na abubakar siddiq radiyallahu anhu dan kasuwa ne kuma babban dalibi ne a makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mai yawan ibada bai bar kowanne a cikin su ba sai san har san da aka dashi halifa sahabbai ne suka shawaran cewa bai dace yana halifa kuma ya ci gaba da kasuwanci ba sannan ya bari wa Abdurrahman ibn Auf sai na abraham dan auf kamar yadda muka sani a tarihance babban dan kasuwa ne cikin manyan yan kasuwan sahabbai masu wadata kuma wannan bai hana shi zuwa makaranta ba a sayyidina umar dan khattab shi kuma sai yayi wani tsari shine at-tanawul da shi da makwabcinsa sai suka raba wannan ya je makaranta yau wannan ya je kasuwa gobe kuma sai a juya wani ya je kasuwa wani ya je makaranta Umar ya ce idan muka dawo bayan sallar isha'i sai mu zauna wanda ya je makaranta sai ya koya ma wanda bai je ba abin da ya je a makaranta su kuma haka suka yi yan attanawul kenan wato yan division of labor za a ce kenan ko su zanen kuma akwai waɗanda su kuma suka fuskanci ibada gadangadan kamar shi Abu Dardai wa kama kana ibn Mubarak haka nan Abdullahi dan Mubarak Allah ya gafarta mishi ya kasance yana hada kasuwanci yana hadawa da jihadi yana hadawa da bautar Allah yana da tsananin wato abin nan kula da addini da sallar dare kuma soja ne da yake ribatu yana tafiya bakin iyaka ya taya sojojin musulmai aiki sannan dan kasuwa ne sannan manaja ne kaman a yanzu a iya cewa yana da banki ko wurin ajiya domin shi yake tattara kudaden mutanen maro gaba daya masu niyyar tafiya aikin haji kamar a ce kenan yana da agency na aikin haji ko duk shekara shi yake jagoranta ya yi shekara da shekaru yana jagorantar wannan katila ta aikin hajji daga garinsu baya ga kuma malami ne mai karantarwa to kaga shi ya haɗa dukkanin abubuwan wa ba'dhum zahabi yace wasu kuma ya ajizu wani ko ba zai iya haɗawa ba so da kanka ce dole sai kai irin nawani kai sai ka duba menene abin da ya dace da amzijarka da yanayin ɗabi'arka da ƙwazonka hatta a university nakan yi wa ɗalibai wannan nasihar cewa kada ka koyi salon karatun wani yi kokari kai developing salon karatunka a cikin ɗalibai akwai wanda sai ya kwana yana nazari sannan yake ganewa su ne ntdb muke ce musu ko ntdb till day break to idan kai ba irinsu bane kakka biye musu sai ka je sauro ya cije ka ka kama zazzabi gaban za akwai kuma wanda shi kuma ya shafa sama sama ya gane to in kai ɗan tdb ne ka biye ma wancan zaka zaka gane kuranka ran da result ya fito kada wani ya koyi na wani kowa ya yi ƙoƙari ya discovery shi wani irin ɗabi'a yake da shi na karatu to haka a wajen neman ilimi haka a wajen ibada wa yaktasiru ala ibadati wani sai ya takaitu akan ibada wa ba'dhum yaqwa fi bidayatihi wani kuma a farkon al'amari zai iya hadawa summa ya'jis sannan in tafiya ta tafiya shekaru suka dan yawaita nauyi yawa sai a neme shi a rasa ba haka bane galibi duk mun san wannan zaka ga an fara hadda tare wanda za su kare ba duka bane an fara makarantar secondary tare wanda za su kare ba duka bane haka university haka ne za a yi ta rurewa a yi ta rurewa ila an yarisa Allahu al-arda wa man alaiha to da ka dabi'a ce wa bil aks wani kuma daga farko ne zai kasa daga ƙarshe kuma sai ya karfin ya iya din wa kullum sa'in za a biya ce duk wanda ka ɗauka ya yi kai dai ka ɗauki wanda ya fi dacewa da ɗabi'a ka walakin labud da minan na hadata da hukukin zaujati wal iyal to amma fa kome za ka yi ka zama ka tsayo akan kiyaye haƙƙin matarka da iyalinka da sauran iyalanka kada neman kuɗi ko neman ilimi ko neman wata sabga ta duniya ya sa ka watsar da iyalinka yadda mutane suke yi duk abin da za ka yi zama ka ɗauki muhimmanci wajen kula da iyalan kamar yadda sahabban nan suka yi akwai wani cikin magabata da lokacin da ya rasu matar shi take yaban shi take cewa ya kasance yana tsaye da dukkanin haƙoƙi da namu da na Allah da ya ɗaura mishi bai fasa sallar dare kuma bai fasa kwana a ɗakin matarsa bai fasa azumi bai kuma fasa fita neman abincin da zai ciyar da su to haka mutanen farko suke mu kuma yanzu kawai da talakawanmu da masu arzikinmu duk sai mu kyale mata da hidindimu an ce a nan garin mata ne suke kai yara makaranta ba ruwan alhazai kowa sai kwanta ya tabbaci ko kaga wannan wani sabon ɗabi'a ce haka nan waɗanda zaka ga ya tafi neman kuɗi wata da watanni ko kwanaki ko shekaru wani bai ma san halin da yaran shi suke ciki ba sai dai kawai ta an tayo musu kuɗaɗe su san yadda za su to da haka akwai akwai tendency na su kama mummunan hanya domin babu babu kayyimi a gaba da su babu jagora Allah ya kyauta warwa aun ibnu abi juhaifa an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akha baina salman wa abi darda wannan mashhuriyar kissa da da ta faru a gidan Abu Darda'i game da ɗabi'arsa Abu Darda'i ya kasance kamar da muka ji ustazu ne wanda ya ma rabu da neman kuɗi saboda ustazanci Allah Allah cikin hikimarsa lokacin da aka dawo Madina din nan mun sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada yan uwantaka tsakanin mutane wani dan uwan wani ne a farkon musulunci har suna gadon junansu sun zama kaman kowa ya zama aula bi ba'dihim kaman ulul arham to sai aka hada tsakanin shi da Salman al-Farisi falamma faja'ahu Salman yazuru Salman ya zo ziyarta Abu Darda'i fa idza ummu Darda'i mutabazzila to wannan babbar ce khaira tunda ana Madina ko khaira bintu abil hadrat al-aslamiyya sai ya same ta kata-kata bata shiga mai kyau ba a cikin gidanta faqala ma sha'anuk sai ce me ya same ki qalat tace inna akhaka la hajata lahu fid dunya yaqumu al-layl wa yasumu an-nahar tace to wannan wannan shigan kirki zan yi dan uwan naka bai da bukatar komai a duniya kuma cikin bukatun duniya abu na farko shine mace zina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i tace dai san duniya duk waɗannan walbanina wal qanafir duk baya bukatar su lahira kawai fuskanta shi dan lahira ne ba dan duniya ba so mu kalli wani abu wato su ashe matan su a gida suna yin kyakkyawan shigari ba ba sai za su hito ba mu yanzu da zaka shiga wani gida ka tarar da mata ba ta wata shiga kwarai ba zama za a ga ai is normal tunda a gida take sai yanzu a hita ne ake yin shiri ko eh yawwa har yaro da ya ga ana shirye-shirye zai gane ce ni ma zan je mama eh ce mama ina zaki je ni ma zan je so da ya ga tana shiri to da ta tarar da ya tarar da ita haka babu shiri mai kyau sai mata wannan tambaya tace to mai gidan dan uwanka ba ruwan shi da mu tilawar shi kawai yake da sallar dare da azumi kullun da rana kaza da kaza da kaza faja abu darda'i farhaba bi suna cikin tattaunawa sai ga Abu Darda ya shigo wajen sai mushi lale maraba wa qarraba ilayhi ta'aman ya kawo mushi abinci fa qala lahu Salman an kawo bako abinci sai Salmanu ya ce ma Abu Darda kul ka zo mu ci qala inni sa'im ce a alhamdulillah ni ina azumi wata gine da tinin ne ko alhamis ko siyamu dawuda yake yi ko ayyamul bidi ne ko surar shahri wani cikin azumi da aka saba kala ya ce a samtu alaika na tuftirar da ya ce na rantse maka da Allah sai ka karya azumi to su kuma suna barrantar da kasami idan dan uwansu yayi ko da ce mishi kai wani irin fasiki ne zaka ce in karya azumi ai ne zine shikenan sai ya mai raddi ce azumin zaka ce in karya ko dan ci abinci wannan ai fasikanci haka zai mishi hukunci ko to shikenan fa akala minhu sai ya ci dama as-sa'imu mutatawwi amiru nafsi insha amda wa insha afsar thumma bata indahu sannan suka kwana tare falamma kana min al-layl da dare yayi dare arada abu darrai an ya kuma dama ya riga jiki ya saba karfe 1 ko 2 kawai sai bacci ya dauki jiki ya riga ya saba da sallah sai ya miƙe wa qala ya miƙe dai sallah famanahu salmanu wa qala salmanu yace a'a ko maka kwanta inna li jasadika alayka haqqan jikinka da ka gani yana da haƙƙi naka bashi dama ya huta wali rabbika alayka haqqan Allah ubangiji yana da haƙƙin da ya daura maka wali ahlika alayka haqqan kuma mutanen gidanka ma suna da haƙƙi akanka sum wa aftir wannan azumi da kake jerawa kullum ba daidai bane ka dinga azumi kana shan ruwa wa salli sannan ka dinga yin sallah ba a hana ka ba wa ati ahlak sannan ka je ka ba iyali su ma haƙƙinsu wa ati kulli dhi kulli dhi haqqin haqqahu a cikin duk waɗannan masu haƙoƙi da Ubangijinka da jikinka da iyalinka kowa ka bashi haƙƙin da Allah Ubangijinka ya ce ka bashi. Falamma kana waje sabahi da asubahi ta yi can wato ƙarshen dare kenan. Kala sai ya ce, ƙumil ana, to yanzu tashi in shi ita in kaso. Ya bashi dama faƙama fata wadda sun maraka'a. Suka miƙe tare, suka yi sallah tare, sun makaraja irin salati, sannan suka fita zuwa sallah asubahi. to abu darda'i bai ji daɗin wannan treatment da aka mushi ba ya dai haƙuri ne saboda kawai a zauna lafiya so da next thing ana gama sallah fadana abu darda'i li yukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ladhi amara musalla sai ya je kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya manzo Allah dan uwana da ka hada ni da shi in wantaka ya zo gidana kaji kaji kaji irin tijarar da ya mini ina saba sallata na saba kaza yanzu fi sabilillah azo a ce mutum kai sallah in yanzu ne sai a jami'a ra'ayatan ladiyan ha abdan idan sallah fa qala lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya abad darda inna li jasadika alayka haqqan mithla ma qala laka salman shi yadda salman ya faɗa maka din nan haka abin yake jikinka yana da haƙƙi akan ka iyalinka suna da haƙƙi akan ka kaza kaza kaza kaza asalin hadisin al-Imam Ad-Darqutni ne rutu shi a cikin sunan dinsa da al-Imam Abubakar Baihaqi a cikin al-Sunan al-Kabir da kuma Babarani a cikin al-Mujam al-Kabir da al-Imam Al-Bazzar mashhuri kissa ce a cikin tarihin Salman bana jin ana akwai wanda bai taba jinta ba ko mashhuri kissa ce tana nuna mana wato irin yadda yake da san ibada amma kuma zafin kanshi ba irin namu bane mu yanzu idan mutum yana da irin wannan yanayin to ba wanda ya isa ya game shi wala aboki wala mahaifi wala malami babu wanda ya isa ya gaya mashi ya ce ba haka ya kamata ba ga yadda ya kamata ba zai ji ba sannan kuma yadda sabai suke da marja'iya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe duk abin da ya tsire musu sukan koma su ji ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai karantar sauraka sai ya koma ya tambaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mashi cewa lalle abin da dan uwansa ya masa alkhairi ne sannan yana nuna kuma yadda suke da nufatar junansu da alkhairi ba za ka ga mutum yana wani kuskure ka tsallake shi ka je ka gaya ma wani ba ga wanda ya kuskuren ba ka mai nasiha ba ba ka ce mai ya bari ba amma kuma da ka tsallake ka je gaba za ka ba mutane labarin abin da yake na kuskure in har wani zai ce maka to me yasa ba gaya mashi tuto ai na ga tun da ya riga ya gamsu ai gare ci kasan mutane ba su san a gaya masa gaskiya ko mutane da haka ba su san ana gulmasu yadda baya san a gane gaskiya ne ko baya so ana gulmashi me yasa ka je kai gulmashi saboda haka mu kula da mu saba da wanda ka ga ya kuskure shi zaka gyara wa kuskuren shi kar ka je kana labarin kuskuren shi a wani waje wa rashid bin sa'd qala balaga umara anna abad darda'i ibtana kanifan bi hims a umar dan khattab Allah ya kara masa yadda mun ji cewa ya tura su kasar sham su je su karantar sai labari ya iske shi cewa abu dardai wannan sufin da ya je ƙasar sham ya ga wani yanayi sai ya gina kanif a yanzu kawai kamar mu ce banɗaki kusan a da can ba su da al'adar gina banɗakai irin wannan da muke yanzu yanzu ne banɗaki ya samu gata ya samu ɗaukaka a cikin ɗaki ma ake shi wannan wata ɗabi'a ce da aka ara a yanzu ake ce ɗaki kuma da banɗaki da za a ga wannan ƙazanta ne a yi to amma yanzu tunda ban dakokin wasu wurare ne na alfarma da ake musu shiri na musamman wani ma yafi bedroom ɗinka kyau ko ya fi shi tsadar kuɗin da aka kashe aka tanaje shi ko to kaga babu laifi ana iya yi tunda dai rayuwa ce ake ta tara to a da can ba sa yi kaga hadisin Aisha na na al-ifk cewa safata za ta je bayan gari tare da mahaifiyarta lokacin da ta ji labarin ko da ta yi wadda ta kawo mata ziyara da ta tuntube tana cewa maman mislahu Allah ya tsine wa mislah ai sun fita ne zuwa bayan gari in za su biya bukata sai sun je bayan gari kamar da ake hain ba a wasu ƙauyuka to amma hims ƙasa ce da farisa ko rum suka mallake ta a wancan lokacin kuma su suna da wannan irin thakafa kanta na yin banɗaki na musamman da ma wuraren da suke na kasuwa wato kamar wurin da ake biya a shiga a a biya bukata irin public toilet ko kuma commercial to shi ma da ya ga haka sai ya kwaikwaya sai ya yi to shi ne abin bai wa umar daɗi ba fakata bai ilaihi umar sai umar ya rubuta mashi ya uwaimur amma kana laka kifaya fi ma banatun rum an tazini duniya yanzu duk abin da rumawa suka yi a ƙasar hims na kwalliya wa duniya bai isa ba kai sai ka ƙara naka me yasa sai ka yi naka waƙad azinallahu bi kharabiha duniyar da Allah ya riga ya hukunta lalacewa za ta yi fa ina taka kitabi fantaqil ila dimashq to idan wannan sakon ya ishe ka ina baka umarni cewa ka bar garin Hims gaba daya ka koma Dimashq wato idan ka zauna a garin zaka halaka ka fara biye wa duniya ustazin nan ya fara biye wa duniya ya fara gine-gine sai Umar ya ce to ka hawwala ka koma Dimashq eh Umar baya son sahabbai din nan daga cikin as-sabiqun al-awwalun yaga sun shagaltu da duniya yakan ce musu saboda ko abun koyi ne yanzu wannan abin da ya halas ne kamar yadda Sa'ad dan Abi Waqqas ko sa'ad ne ko ya gina kasuru ya gina bene a garin kufa umar ya samu labari cewa wai sa'adu daga cikin al'asharatul bashir bil janna shine yanzu yi gida sai yayi bene saboda umar ya ba su kaida cewa in zaka gida kafa shida yadda sai ka sunkuya zaka shiga kar kai dogon gida haka ya sa musu wannan kaidojin ci saboda su tabbata a matsayin muhajiruna din to sa'ad yana son gida mai kyau yana son tausi'a kuma a cikin bene ma ya rasu a aqiq to ya je gina wannan benen sai Umar ya samu labari sai ya ki Muhammad ibn Maslama ya bashi kuɗi ce in ka je bayan gari ka sai ici ka je ka kewaye gidan da shi ka kunna mai wuta ka kona shi ki karkai wa kowa magana kuma abin da aka yi kenan ya zo ya kona gidan sa'ad ya fito ya gaishe sai malam lafiya kake kona min gida yake kula shi sai da ya tabbatar gidan ya kone ya ce to umar ne ya ce in zo kone gidanka saboda ko kowa ko da wani zai shagaltu da duniya kai bai kamata ka shagaltu da ita ba umar kenan jama'a Allah ya kara masa yadda baya son mutanen sahabbai suna shagaltuwa da duniya shi ya fi so kowa ya zama irin shi da riga mai maho din nan da aka ce rigar shi kala daban-daban har ba a gane shi walamma waliyal qaba'a atau ilayhi yuhanni'unahu lokacin da aka bashi alƙalanci sai mutane suka zo suka fara mishi taya shi murna ana aika mishi da sakonnin congratulations ana bugawa a jaridu kungiya kungiya suna zuwa suna taya shi murna an bashi babban alƙali fa qala lahum sai ya ce musu atuhanni'uni ala alqada yanzu dan rashin kirki alƙalanci ne za ku zo kuna mana murna an bana alƙalanci wa qad ju'iltu ala ra'asi mahwa wannan fa kama an daura ne a saman wani tudu hill shine mahwa mazallatuha ab'adu min adam wanda gangaro wanda zaka yi nisan tudun wannan tsauni in ka fado da yafi tsakanin nan da muke Dimashq kenan zuwa Adan a cikin kasar abin nan Jordan kenan Yaman kan afwan Adan ko suna kwatance da shi dama inda zaka duba lissafin nisan tsakanin Dimashka da Adan kaman kilomita 3,500 ne. Ka ɗauka dukkan nisan wani tudu ne da za ka faɗo daga sama. To yana magana a yi maka murna. Ai sai dai a yi ta maka jaje da fatan Allah ya sa ka yi samu shahada. Dan bai da ra'ayi ka faɗo ka tsira. Sai ce lau aliman nasu ma fil qaba'i lama akhaduhu illa biduwali. Da mutane sun san bala'in da ke cikin alƙalanci da ba za su karɓa ba sai dai a dinga yin karɓa-karɓa karahatan lahu wa zuhudan fi sai da ce to wane yi yau wane kuma yi gobe wane yi na wata ɗaya wane ya sake yin na wata da ba wanda zai yarda a ce shi alƙali ne yanzu ko sai ka yi application sai ka kama kafa sai an ta addu'a sannan an dace kana da kafar da ta isa sannan sai a sa ka a lissafi tun daga 'yan ƙananan ma alƙalai irin majistare ko shari'a kotkadi ko balantana ko manyan Allah ya tsare wa an aun ibnu abdullah qala qultu li ummi darda yace na tambayi ummi darda wannan asghura kenan ayu ibadati abi darda kanat akthar wace irin ibada ce yafi yawaitawa kala tace at-tafakkur wal itibar yakan zauna ya shiru ya ta tunani wa ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi kenan ko wani itibar yakan zauna ya ta ɗaukar izina yana aiki da fa'atabiru ya ulil absa wani abin dardaɗi ƙala yana cewa tafakkuri sa'atin khairun min ƙiyami laila ni a wurina zauna awa guda ina tunanin lahira ina tunanin halittun Allah ina cewa rabbana ma khalaqata hadha batila cito wannan yafiye mini da ukwana ina sallah tare da cewa fa yana kwana yana sallar kamar yadda muka ce wa an yahibnu sayyidin kala kana abu dardai idza qada baina sunayn ya kasance saboda taka tsantsan da yake game da alƙalancin da aka dora mishi yakan yi alƙalanci ya gama sasanta wata husuma thumma adbara anhu masu rikicin sun tafi nazara ilaihi masu yi ƙara kallon su sai ce irji'a ilayya a dawo mun da su a ida alayya qadiyatakum ku sake maimaita mini case ɗinku sai sake kamar yana sake review ɗin wato judgment ɗinsa saboda dai ya samu ya tsira wafi zuhuri li ahmad ibn hanbal an jabirin kala a cikin littafin kitabu zuhud na limamu ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal yana da littafi kankani haka mai albarka kwarai kitabu zuhud kamar yadda abdullahi dan mubarak ma yake da shi to yake bada labarin cewa khataba yazid ibn muawiyah ila abi darda ibnatahu ibnata ummi darda ita darda'u din sai aka zo neman aurenta wane ne saurayin shine yazid dan muawiya wannan wani prince ne wani yarima ne cikin yarimomi cikin manyan mutane sharifai a ƙurashawa sai zo neman ɗiya da kaga in kai ne Allah ya taimake ka wani neman ɗiyarka haka babban mutum ai shi kenan yarinya ta yi albarka babu wani lissafi babu wani bincike sai abin da yake so shi za a in ya ce yanzu nan daga zuwa ɗaura aure ya ce ranka ne da abin da kake so haka za a yi yanzu na shiga mata wanka a bashi kai shi faƙala rajulun min jula sa'i yazida to wani mutum talaka a cikin mutane sai ya ce aslahakallahu ranka ya daɗe ta'adalli an ata zawaja ranka ya daɗe wannan ai ba sa aka bace ka bane ni na aure ta me zai hana ni ka ban mini sai sai sai sai yazidi ya ce mishi ogru tashi ka bani waje wailak ina san yarinya kai maka ce kana son ta qala sai mahaifin ya ce shi abu darda ya ce fa'adhan li aslahaka Allah to ranka dai ni ka bani dama zan yi magana fa'adina lahu sai ce to bismillah fa ankaha abu darda'ir rajula nan take ce to kai wannan talakan na baka diyata jama'a ku da na daura mai aure da ita yaki ba wannan yariman kala fasara zalika fil nasi sai abin ya zama labari ana ta mamaki ana ta ana ana yana ta trending ce kai ka ji abin da Abu da da'i yayi kuwa wannan ai kashin tsiya ne ya ba wani magmuri wanda ba a sani ba ga dan dangi dan manya wanda wata kila ma zai zama halifa kuma ya zama halifan daga baya ce wannan wani irin rashin arziki ne har wasu suka same suka ce ba mu san zaka kai haka rashin tunani ba wallahi me yasa kai wannan anna yazida khataba ila abi darda'i faraddahu wa khataba ilayhi rajulun min du'afa al-muslimina fa ankahu aka ce ai Abu Darda'i manya sun nemi yashi ya hana amma ya ba talakawa saboda tsiya da Allah ya jarabce shi ita fa qala Abu Darda'i da yaji labari sai ce inni nadartu lid-darda na kalli ta darda'u ina kaunarta fa ma zannukum bid-darda'i kun sanya ya take tunani na idza qamat ala ra'siha al-khaysani idan aka bata koda kuɗi ne ɗan kaɗan in ta fara mu'amala da kuɗi ba ta saba da kuɗi ba ɗaya talaka ce wa nazarat fi buyutin yaltami'u fiha basaruha in aka sata a ɗaki na alfarma wanda yake mata kawalwalniya yana yana walƙiya saboda an sumunce shi an gyara shi aina dinu hamin ha yawma idin ce ina tsoron kata rabu da harka addini ina tsoron ƴata na mata tarbiyya ustazi ya ce ɗauka ba a tajiri ya je canza mai ita ba zan yadda ba ya salam to jama'a kun dijiyar da shi yake saboda aka sai ya zaɓe ba wannan talakan su gudu tare su tsira tare annan ba irin tunaninmu ba ne muku gaskiya ba irin tunanin da muke ba ne Allah ya baka dama sai ka ɗan wataya alagata mana amin wato mutane ne da ba ba irin na wannan zamanin ba tunaninsu da ra'ayinsu da suke fahimtar rayuwa ya bambanta da yadda muke fahimtar ta mu yanzu an canza ma'aunai ma'ayir na rayuwa an canza su abin da yake shine mai kyau ya zama mummuna mummuna ya zama mai kyau alkhairi ana mashi kallon sharri sharri ana mashi kallon alkhairi kuma har ya shiga cikin tunaninmu da aƙaliyarmu da da tsarin rayuwarmu illa man asamallah to waɗannan suna bayyana mana halayen shi cewa mutum ne mai kula da addini wanda yake fifita lahira akan duniya wanda ya zaɓi ya rasa duniya don lahira wanda ya san haɗarin abubuwan da aka haɗa shi da su na jarabawar makamai da aka bashi sai kuma mu tsallaka zuwa ga al-ma'alam as-sadis tubali na shida shine manaqibuhu jihaduhu wa manaqibuhu Abu Darda'i ya kasance mujahidi cikin mujahidai wanda suka yi aiki kamar sauran sahabbai an abi abdullahi ashari kala samitu abu darda'i radiyallahu anhu ya kulu kultu ya rasulallah balagani annaka kulta sayakfuru qaumun ba'da imani ce ya manzo Allah na samu labarin kana cewa za a samu wasu siridda bayan wucewarka bayan da suna da imani sai ce ajal nabi ce kwarai ko na faɗa haka na faɗa haka قلت يا رسول الله بلغني أنك قلت سيكفركم بعد إيمانه قال أجل ولست منهم amma ka kwantar da hankalinka abu da rai baka cikin su manzala sallallahu ya tabbata mai da cewa bai cikin waɗanda za su juya da baya wato mutanen ƙauyuka da suka yi rindadin nan qala fatufi abu darda'i radiyallahu anhu qabla qatl usman radiyallahu anhu saboda kama Allah ya taimake shi ya mutu bai ma riski zamanin fitina ba domin fitina ta biyo bayan abubuwan da suka faru ne kashi sayyidina usman da sauransu rawahu tabarani wal baihaqi fi dalail ibn abi asim fil ahad wal mathani wa abu nu'aym fi marifat sahaba duk waɗannan malaman sun fitar da wannan riwaya al-imam abu al-qasim at-tabarani in an faɗi tabarani ba a ayyana ba to al-mujamul kabir ne kai tsaye sannan al-baihaqi shi ma in ba a ayyana ba zai zama kenan asnul kabir din shi amma an ayyana anan shine littafin dalailun nubuwa sai kuma ibnu abi asim ya da littafi mai suna al-ahad wal mathani da imamu abu nu'aym al-asfahani mai littafin marifatus sahaba da littafai da yawa Allah ya gafarta musu gaba daya har ila yau ya sake cewa walamma hazama ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm uhud kamar yadda muka sani ranar yakin uhud sabai sun shiga cikin jarabawa abinda ya faru na wadancan da arrumat da suke sama din nan da suka sauka kafin izinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su bari sai ya musu izini Allah ya jarabci sahabbai aka zo musu ta ta bayan su lokacin Khalid yana kafiri shine ya ya yi jagoranci wannan dabarar yaƙi da aka illata sabai da yawa to a lokacin da suka samu wannan jarabawa kana abu darda yau mai izin fi man fa'a ila rasulullahi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasi kafirai sun ritsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani lungu cikin lunguna kuma sun ji mishi raunuka kamar yadda muka sani amma an samu gwarazan sahabbai wanda suka yi marmaka suka kawo mai dauki suka zo suka kare shi wasu ma kirjinsa suka sa aka dinga harbin su da kibau suna kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Abu Darda yana cikin jaruman da suka yi wannan aikin wanda suka dawo suka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma adallahumul mushrikuna min fawqihim bayan sun kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kafirai sun zo sun musu kawanya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa Allahumma laysa lahum an ya'luna ya Allah karka basu su galabaice mu fasaba ilaihim nasu sai mutane suka ƙara taruwa wantadabu suka shiga cikin shiri wa fihim uwaymir abu darda wannan mutumin namu yana cikin su hatta abhaduhum an makani har sai da suka kauda kafiran nan daga inda suka taru wa kana abu darda yawma idin hasan al bala ya kyautata kokari yayi kokari mai yawa fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni'mal farisu uwaymir madalla da wannan jarimi uwaymir to anan ne sai suka ce uwaymir nan da annabi ya ambata ya ambace shi ne ta siga na lutufi ba wai asalin sunan ba kenan suna ganin sunan Amir ne amma da sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi Uwaymir ne tasgiri na na nuna wato kauna da kusantowa Ibn Asakir shi ya fitar da wannan kissa a cikin littafin sa Tarihu Dimashqa da isnadi wanda yake mursal wa qala makhul kanat as-sahaba yaquluna sahabbai sukan faɗi magana su ce arhamuna bina abubakar a cikinmu wanda ya fi kowa tausayinmu babu kama abubakar wa an tsakuna bil haƙƙi umar a cikinmu wanda Allah ya mushi gamdakatar yake faɗin gaskiya babu kama umar shi sa umar yakan faɗi magana sai Allah ya wahayi ma ya goyi bayan maganarsa wa aminuna abu ubaida wanda yake kuma amintacce a cikinmu na ɗaya shine Abu Ubaida ibn al-Jarrah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutanen Yaman kenan ko yace zan aika uku da amintacce fatasharrafa laha ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabai kowa ya dinga kokarin ya zama shine saboda ya samu wannan daraja amincin sai annabi ya ce ina Abu Ubaida ka tashi ka bi su kai ne amintacce a gurin da haka Umar sanda zai mutu yake cewa da Abu Ubaida yana nan da shi zan ba halifancin nan kai tsaye saboda wannan tambari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wa alamuna bil halali bil harami wal halal mu'ad mafi sanin hukunce hukuncen halal da haram a cikin mu shine mu'ad ibnu jabal sayyidul ulama wa aqra'una ubayyun mafi ƙwarewa a gun tilawa alƙur'ani da alarammanci da gangaranci a cikin sabon shi ne ubayu ɗan kawo shi sa Allah yake aiko mishi ma da gaisuwa ta musamman ce a gaishe shi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana karanta alqur'ani wata mantuwa ta bujiro mishi da ya gama sallah ya waiga ya ce ina ubayyu ce ya manzo Allah gani ce nisa baka tana min ba ce ya manzo Allah wane ne ai na dauka an share ayin to kaga wannan shine shine kamar kace yanzu shugaban alarmomin sahabbai ina shugaba namu da alaran sokoto na gan shi da su Allah ya kiyaye ka na'am wa rajulun indahu ilmun ibn mas'ud yace in kana neman mutum wanda yake masani mai ilimi to ka nemi ibn mas'ud wa tabi'ahum uwaymiru abu darda'i bil aqal shi kuma abu darda'i yana bin su wajen zurfin hankali qala ibn ishaq kana sahabatu yaquluna atba'una lil ilmi wal amali abu darda' wanda ya fi kowa aiki da karatu to babu kama abu dardai dole yana cikin falalolinsa da aka samu al-ma'alam sada to wannan shine mafi muhimmanci a cikin wannan littafin wato bayani akan maganganu da aka cirato daga gare shi na hikima kala-kala iri daban-daban wanda a cikin littafin al-isti'a fi ma'rifatul ashab na Abu Umar ibn Abdul Barr da yazo a cikin tarjuma sai yake fada yana cewa lahu hikamun ma'thuratun mashhura Abu Darda yana da zantuka na hikima karin magana azanci zance da kin zurfin tunani masu yawa waɗanda aka ruwaito su idan kana son ka same su zaka iya komawa ko dai shi littafin Ibn Abdul Barr din al-Isti'ab ma'rifatul ashab ko littafin sifatu safwa na ibn al-jawzi ko littafin hilatul awliya na abu nu'aym al-asfahani ko sirwa al-amin nubala na al-imam az-zahabi wasu su kuma zaka iya samu su dai dai dai haka kamar littafin al-musannaf na ibn abi shayba ko littafin abin nan baihaqi a wancan da muka dalailun nubuwa da makamancin su wato da littafin da yake bada muhimmanci wajen ruwaito maganganun magabata kana iya samun wani sashi na waɗannan zantuttuka masu hikima wa minha mayin daga cikinsu ga waɗannan ruya an abin gargaɗi radiyallahu anhu kala yana cewa wajattun nasa akhbir taklih haka ake karanta shi akhbir taklih akhbir ala sigati fi'il al-amr taklih ha'un nan ha'u sakat ne akhbir taklih ma'anar shi ka bari ka saba da mutum kafin ka faɗi halinsa in kuma ka saba da mutane da yawa sai ka kyamace su shine takle zaka guje su wato baka sanin mutum ya yake ya halin shi yake ya dabi'a shi sai ka rayu shi wannan yana cikin tafin al-kalabari mai suna ma'anil akhbar kalabari sunan shi abubakar ibn muhammad ibn ishaq kalabar sunan anguwa ne a garin bukhara garin su al'imamul bukhari kamar yanzu a ce wane wane alƙanci ko alƙanci ake ta ko alƙanci alƙanci ko mabera ko ko kaza sunayen anguwanni ne a sokoto ko to haka kalabari yar shekara ta 384 eh malami ne mashahuri cikin malamai fiqatu yanzu kamar da wani tambaya ɗazu yanzu yanzu bukhara ƙasar uzbekistan na fita ka wani ce ban faɗa ba uzbekistan a yankin gabashin turai rasha rusasshiya wannan magana abin take nufi shi ne kar ka fara yi mutane hukunci baka san su daga jin labari ko daga gamuwa kwaya ɗaya kai to mutane hukunce hukunce na zalunci ifrati da tafriqi ka bari sai ka san mutum kyakkyawan sani shi sa Umar ya tambaya wa ya san wani wani ya ce a na san shi ranka ne sai na kasan shi ce a ai akwai sallah kullun shi ke share masallacin yana sahun farko kullun Umar ya ce makwabcin ka ne ya ce a a dan uwanka ne na jini ya ce a a sirkin ka ne a a kuna kasuwanci ko bashi ko zamantakewa ko makwabtaka a gona ko a gida ce duk ba daya amma dai yana kula da sallah Umar ya ce tashi tashi ka ba mu waje baka san shi tashi ka ba mu waje eh kun taba tafiya tare to waɗannan ba su haɗa ka da mutum ba kasuwanci bashi tafiya makwabtaka sarkutaka zaman gidan haya zaman hostel misali ka da mutum ba kaka ce za ka ba da shaida a kan shi amin wa an hukala kuma yana cewa a duniya daru kadrin walan yin minha illa ahalul hazar walillahi fiya alamatun يسمعها الجاهلون ويعتبر بها العالمون ومن علاماته فيها أنه حفها بالشهوات فارتطم فيها أهل الشهوات بالشبهات ثم عاقبها بالآفات فانتفع بذلك أهل العباد ومزج حلالها بالمؤنات وحرامها بالتبعات فالمثري فيها تئب والمكل فيها نسب لا حول ولا قوة إلا بالله ya ce cewa duniya daru kadirin gida ne na cakuɗeɗeniya alheri da shan gida ne wanda yake mara tsafta walan yin juwa minha illa ahlul hadari babu wanda yake tsira a duniya sai mai taka tsantsan wanda yake sallama mata rayuwarsa yana cizawa yana hurawa inda zai sa kafa shi sai ya duba inda zai shiga sai ya auna amma wanda kawai ya sallama rayuwar shi ga duniya yana da wahala ya tsira walillahi fiya alamat akwai wasu abubuwa da Allah ya aje da zaka gane wurin tsira da wurin bata a duniya yasma'u hal jahiluna su jahilai kawai ji suke ana fada ba ruwan su sai ce ai kaza ba kyau kaza bai dace ba yanayi kaza ba mai kyau bane ba sa damuwa wa ya atabiru biha al alimuna amma masu ilimi suna daukar izina ne daga rayuwa duk abin da ya faru ana so ka dauki darasi ya ya kamata a gyara me ya kamata a cira na alkhairi wa min alamatihi fiha daga cikin alamun da Allah ya saka da za a gane duniya annahu haffaha bishubuhati ya cika ta da abubuwa masu rikici fartatama fiha ahlu shahawat mutan da ke bin sha'awar rayuwarsu kawai bukatar bakinsu bukatar al'aurarsu bukatar kwakwalwarsu to sun sun irtamata sun riga wato sun gamu sun yi karo da waɗannan sun auka cikin abubuwa na sha'awa sun ma'aƙaba ha bil'afat wannan sha'awa-sha'awa kuma sai Allah ya biyo bayansu da duk wanda ya auka musu da wani consequence da farashi mai tsada fantafa abiha alul izat amma wanda suke jin wa'azi suke aiki da shi su suna cin moriyar waɗannan matsalolin da suke faruwa su zama musu darasi su zama musu jarabawa su zama musu kafara wa madaja halalaha bil mu'unat Allah ya cakuɗa neman halas a duniya da mu'una shiddatun wa bala'un wa thiqlun duk ana iya fasarawa halas da zaka samu wanda ya halasta gare ka baka samu shi ka sha wahala sai ka tashi kayi kwazo kayi aiki ka wahala kayi kwadugo kayi aikin gwamnati wani sai ya yi kasuwanci sai ya tafiye-tafiye sai ya yi noma sai ya yi kiwo babu wanda ya tara dukiya ta halas ma kenan ya zama kawai runguma hannu kawai ya same ta dole sai ya wahala domin ko dai gado ne sai ka jira an mutu tukuna ko to ga ko kai da wanda zaka gadan ba a san wanda ya riga mutuwa ba kana nan kana ta jira dai har dai Allah ya kaddara ya mutu ya baka sannan zaka same su duk wanda ka gan shi da kuɗi ka bincike wahalar da ya sha na halas din kenan ma wa haramaha bittabi'ati na haram kuma Allah ya cakuɗa shi da da sakamako wato da zinubi da zai biyo baya fal musri fiha ta'ibun wanda ka ganshi da wadata ya gama gajiya mutum ya taso ya ta neman kuɗi sanda ya gama samun su shekaru sun taru sai ya ce to kuma kakkaci kaza kakkaci kaza kakkaci kaza abinda ya nemi kuɗin dan ya ce kai sha magani kaza tafi asibiti kaza sai ya gama gajiya ya tara kudin amma ya gama gajiya wal muqillu fiha nasibun hakanan shi ma wanda yake da kadan shi ma yana ciki kuma yana cikin wahala amilatun nasiba baya samun kadan din sai ya wahala wanda ya samu da yawan kuma shi kuma ya riga ya gaji ba zai mishi amfani ba ila akhiri wannan an yanko ne daga littafin kitabul mudhish na al-imamu Abdurrahman ibn al-Jawzi mashhurin malamin wa'azin nan yawa masu albarka lokaci ya kure bari mu dakata anan sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama wassalamu alaikum warahmatullahi